أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na jami'u mutunin tauhid wal aqida mutunin fil aqidati salafiyya za mu tashi darasi na uku a cikin kitabut tauhid باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب فضل التوحيد da abin da yake kankarewa na zunubai tauhidi yana kankara zunubai yau muna 29 ga watan 5 1444 hijira 23 ga watan 12 2022 babu fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub mala yace babun falalar tauhidi tauhidin nan dai ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati to kadaita Allah da abin da yake banta ya kadaita ka da shi na rububiyya al-khalq wal mulk wat tadbir yin halitta da mallaka halitta da gudanar da halitta aikin Allah ne shi kadai tauhidul uluhiyya shine ifradullah bil ibadati kadai ta Allah da shi kadai cancanci a bauta masa da kuma tauhidullah fi asma'ihi wa sifatihi ba wanda ya tarayya da Allah a cikin rububiyarsa ba wanda ya tarayya da Allah a cikin uluhiyarsa ba wanda ya tarayya da Allah fi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala to malam ya kafa hujjoji guda biyar kamar da dama al'adar mu shine mu faɗi hujjojin malam tunda addini qala Allah qala rasuluhu in sahha wal ijma'u fajhad fihi mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih al ilmu qala Allah qala rasuluhu in sahha yawa addini Allah ya ce annabi ya ce in ya tabbata ya ce wal ijma'u sai kuma ijma'i Qur'an was sunna wal ijma wal qiyas al jali da haka zamu ji hujjojin malam akan wannan ya ce mana falalar tauhidi da kuma abinda tauhidi yake kankarewa mutane na zunubai wa qaulullahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun mala kafa hujja da aya ta 82 a cikin suratul lan'ami inda Allah ta'ala ce alladhina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu busu gauraya ko cuɗanya ko cakuɗa ko kwaba ko kwaɗa ko kwaɗanta imanahum imaninsu da zulmin da zalunci ba ulaika lahumul amnu wa hum mutadun za samu abu biyu duk wanda ya imani sannan bai gauraya imaninsa da zalunci ba zai samu abu biyu ulaika lahumul amnu sannan wa hum mutadu za su samu amnu da hidaya Allah ya mana alƙawarin abubuwa guda biyu ga wanda ya yi imani bai gauraya imaninsa da zalunci ba wannan sai ta da hankalin sahabbai suka ce ya rasulullah ayyuna lam yazlim nafsahu waye bai taba zalunta kansa ba sai annabi alaihi salatu wasallam ce bari ku ji abinda ake nufi da zulma anan ashirk ba ku faɗa Allah ta'ala ba in kissa luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim da haka walam yalbisu imanahum bi zulmin ai ba su gauraya imanin su da shirka ba to waɗannan Allah ya musu alƙawarin abu biyu ulaka lahumul amnu suna da natsuwa da kwanciyar hankali wa ulaika humul muhtadun sannan su ne shiryayyu wa hum muhtadun to kun ga wannan kadai ya isa falalar tauhidi cewa in dai kai imani da Allah baka gauraya shi da shirka ba kana da abu biyu Allah maka alƙawarin al'amnu wal hidayah Allah maka alƙawarin zaka samu zaman lafiya sannan ya maka alƙawarin zaka samu shiriya wannan ita ce hujja ta farko ta malam hujja ta biyu an ubadata bin samit radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه سواء أخرجاه بخاري ومسلم hujjar malam ta biyu akan cewa duk mutumin da ya rike tauhidi na kadaita Allah da bauta zai kankare masa zunubi shine hadisin Ubaratu bin Samit wanda a cikin hadisin an kawo abubuwa guda biyar waɗanda duk wanda ya rike su to zai samu shiga aljanna qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah sai aka ƙara ƙarfafawa wahadahu shi kadai ya cancanci bauta la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin bauta masa kakka hada wani da Allah a wajen bauta kaji daya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida ya amince ya yi kudure a zuciyarsa ya faɗa da bakinsa ya aiwatar da gabansa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu wa rasuluhu kalas abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne ba Allah bane ba kuma dan Allah bane wa rasuluhu manzan Allah ne mafi daraja a cikin halittarsa haka waɗannan sune darajoji ibada da risala an haɗa masa ibada da risala ma'ana shi yafi kowa bautar Allah kuma shi yafi kowa isar da saƙon abauta wa Allah kunga ab ibada da risala ma'ana shi ya bauta wa Allah shi kuma ya umarni a bauta wa Allah sannan wannan kalma guda biyu abduhu wa rasuluhu raddi ne ga masu guluwi da masu jafa'i ina kai raddi ga masu guluwi abduhu in za ka yi guluwi sai a ce maka in abduhu fa in za ka masa jafa'i sai a ce in rasuluhu fa da haka an rushe jafa'i an rushe guluwi kuma shi yasa Allah zuzuba su a cikin alkur'ani da gurare daban-daban don kada wata rana a manta wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأوحى إلى عبده ما أوحى وأنه لما قام عبد الله أليس الله بكاف عبده saboda Allah ya taimaita abduhu abduhu abdu saboda ya toshe kofa cewa bawan Allah ne bawan Allah ko ba zai taba zama Allah ko ba zai taba zama dan Allah ba ko ba zai taba zama abokin tarayya Allah ba wa rasuluhu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufr idan ma Allah ta'ala yace ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rasulu inna ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira to shi kuma Isa alayhi salatu sai aka siffasa shi da sifofi biyar wa anna Isa Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu annabi isa sai ka kudire abu biyar game da shi isa sunansa isa wannan na isa ya zo sau ashirin da biyar a cikin alkur'ani ibnu maryam ya zo sau ashirin da hudu almasihu ya zo sau goma sha ɗaya sai allah ta'ala ya ce sannan ka shaida anna isa abdullah bawan allah ne daka ba allah bane ba dan allah bane ba abokin tarayyar allah bane ba ɗayan uku bane ba salisu salasa bane kada ka fara lazina qalu inna allah salisu salasa kada ka inna allah huwa almasih ibn maryam wa qala almasih ya bani isra'il la'budu allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar da haka abduhu ne wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ce ta Allah da ya jefa ta zuwa ga maryam ta kun fayakun ba shine kalma Allah ba ma'ana khalaqahu bi kalimati kun inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun da kalimatu kun ba shi ne kalimatu kun ba ai hulika bi kalimatu kun fakana aka ce kasance kuma Allah ta'ala kurastar da duniya ya akan annabi Isa dan shi kadai ne haka ta taɓa faruwa akan sa ko ba ta faru akan kowa ba saboda kan mutane su ce an yi annabi Adam ba uwa ba uba an yi nana Hawa'u da uba ko da namiji babu mace daga jikin namiji aka ɓamɓare ta aka yi sauran mutane da uwa da uba to abu ɗaya rage kada wani ya ce ina ai Allah ba zai iya yin ɗa babu uba ba sai Allah ya ce to ga misali na ƙarshe nan shi ne annabi sadaka ƙudura Allah ta cika cewa zai iya yin halitta ba tare da an ɗauki wani abu a jikin namiji ko an ɗauka a jikin mace ba misali annabi adam kuma za a iya yin halitta a ɗauki wani abu a jikin namiji ba tare da an ɗauko komai daga jikin mace ba misali hawa'u kuma za a iya yin halitta a ɗebo daga jikin mace ba a ɗebo daga jikin namiji ba misali annabi isa sannan za a iya yin halitta a ɗebo daga namiji a ɗebo daga mace sauran mutane isa wannan shi ne sannan wa ruhun minhu ruhun minhu ruhi minhu minhu anan tana nufin min ma khalaqa daga abin da Allah ya halitta don ba ruhi ne yana nufin komawa ga Allah ta mallaka kamar idafatu milkin ne wa tashrif kamar da ake cewa baitul lahi baitul lahi dakin naqatul lahi rasulul lahi nabiyul lahi khalilul lahi ruhul lahi ma'ana idafa ce ta tashrif jingine ne na girmamawa da abinda aka raba shi da Allah to an girmama shi da aka ruhu anan ai ruhin mimma khalaqa Allah wani ruhi ne da Allah ya halitta sai aka jingina shi ga Allah saboda ta sharif amma da duk taguwa ta Allah ce amma da aka ce fa qala lahum rasulullahi naqatallahi sai ta zama ta samu daukaka saboda an ce ita ta Allah ce duk dakuna na Allah ne amma da aka ce baitullahi sai ya samu daukaka fa dahir baitiya saraka idafa ce ma'ana ana nufin ruhun mimma khalaqa Allah ruhi ne mai daraja wanda Allah ya halitta domin idafa tana daukan ma'ana uku ko dai zama idafa ce tab'idiyya tab'idiyya kamar ka ce khatamul hadidi zoban karfe me alaka zobe da karfen kenan yawa daga karfen aka yi zoban da aka ya zama juz'insa kenan akwai kuma idafa mulkiya idafa ta mallaka kawai misali ka ce me kamar ka ce baiti baiti ma'ana gidana wannan idafa wace iri ce shin daga jikinka aka gutsuro aka yi gidan ko daga gidanka aka gutsuro aka yi jikin me yake nufi baitul li shine baiti baitul li ai hazal baitu mulkun li wannan nawa ne sannan ko akwai kuma idafa da ma'ana fi bal makarul layli wan nahari iz ta'muruna na an nakfura billahi wa naj'al lahu andada wannan idafa yana nufin bal makarun fil layli idafa ce ma'anar tafi can ma idafa ce ma'anarta min wacce idafa ce ma'anarta li da haka da yace baitullahi yana nufin baitul lillahi da yace rasulullahi rasulun lillahi da yace naqatallahi naqatul lillahi da yace ruhullahi ruhun lillahi ay mulkun lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mulkin Allah ne ba wai daga Allah aka yi a'a mulkin Allah mallaka halitta Allah ce eh shi halicce mu to shine ma'anan idafa wa annal jannata haqq ko mutun ya amince cewa aljanna gaskiya ce bilisanil hal wa bilisanil maqal ka faɗa da baki kuma ka kudire kuma aga kana aiki cewa aljanna gaskiya ce shine duk abin da zai hana ka shiga aljanna baka wasa da shi haka duk abin da zai sa ka aljanna ba ka wasa da shi ma'ana kana kiyaye abin da zai hana ka shiga aljanna kuma kana kiyaye abin da zai kai ka aljanna shine alama kayi imani da akwai aljanna wan nara haqq kuma wuta gaskiya ce alamar haka shine aga kana yin aikin da zai tsare ka daga shiga wuta kuma na aikin da zai kai ka aljanna adkhalahu Allahu aljannata khalas Allah zai shigar da shi aljanna mutukar mutum ya yarda da biyar din nan man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun min wal jannata haqq wan nar haqq an samu nawa biyar adkhalahu Allah al janna in ka zo da biyar din nan kawai za a bude maka kofa aljanna alama kana min al amal ma kana minar komai kankantar aikinka komai munin aikinka komai kyawun aiki ba tauhidin shine muhimmi kafin aikin in tauhidi bai tsaya ba duk aiki rushewa yake yasa aka ce alama kana minal amal kowane aiki kake yi ma'ana tauhidi in ya tsaya aiki ko kaɗan aka samu sai a wuce da aka dukhulul janna iri biyu ne akwai dukhul fil hal akwai dukhul fil ma'al akwai shiga aljanna ɗiban farko akwai a shiga aljanna ɗiban ƙarshe shiga aljanna ɗiban farko kawai kana zuwa a ce shiga cikin dubu saba'in da za su tafi aljanna bila hisabin wala iqabin baka ma ga wutar ba baka ma kawai ka wuce fiyu ka wuce tafi aljanna kalbarki wannan shine ɗiban fari akwai kuma dukhul janna fil ma'ali sai can ƙarshe sai mun ma sai ya bi ta wuta ya yi wasu 'yan shekaru a wuta amma saboda laifuffukansa ba a yafe masa ba amma tauhidi na nan shi tauhidi abu biyu yake jawo mutum game da wuta ko abu yake ta mutum game da aljanna taharimu dukhulin nari ibtida'an da kuma taharimul khulud fin nari shi da faqad harrama Allah haramahu Allah 'ala nar akwai dukhul tun farko ba za ka shiga wutar ba in tauhidin cikakke ne ko ko ba za ka dawwama a wutar ba yana akwai dukhulul janna na dukhulul janna ibtidan akwai kuma dukhulul janna ma'alan shiga aljanna farko da shiga aljanna can ƙarshe haka kuma taharimi dukhulun nar da kuma taharimul khulud fin nar duhul da khulud wani ba zai shiga ba wani kuma ya shiga ba zai dawama ba daga mai tauhidi game da wuta ko dai ba zai shiga kwata-kwata ba ko kuma ya shiga ba zai dawama ba ita kuma aljanna ga mai tauhidi ko ya shiga karan farko ko ya shiga karan ƙarshe don haka mai tauhidi ko ya shiga wuta sai ya fito sai ya shiga aljanna a ƙarshe saboda amfani saboda kimar tauhidi ga ashe ba wasa bane karatun tauhidi saboda shine karshen abin da ko kwaye zarra aka samu sai ya maka amfani man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala aljanna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna man qala la yabtagi bi zalika wajha Allah dakhala aljanna inna Allah harama ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allah haka la ilaha illallah an ka faɗe ta da ƙa'idodinta da sharuɗanta da dokokinta ka shiga aljanna kawai wa bi shurutin sab'atin qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was sidqu wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba can gaba a cikin sillamul wasul zai kawo da waɗannan baitutuka na shuruɗi la ilaha illallah guda takwas aka ce sharuɗan la ilaha illallah guda nawa ne sharaɗin la ilaha illallah guda takwas ne idan ba ɗaya daga ciki ba kai ba shiga aljanna al'ilmu فألم أنه لا إله إلا الله العلم بلا إله إلا الله أفار سامن علمي me kace nafayun ne wa ithbatu la ilaha korewa ne illa Allah tabbatarwa ne to me ka kore me ka tabbatar sai a ga a rayuwarka ma kana tafiya kana korewa kana tafiya kana tabbatarwa amma sai ka tafi akan tabbatarwa duka ka shirka kenan ko korewa duka kaga ilhadi kenan ko ka tabbatar da farko ka rushe ƙarshe kafirci kenan ko ka hada duka maguzanci kenan zo da haka so ake la ilaha duk wani abin bauta da ba Allah ba kai watsi da shi kowaye ko menene ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai to shine ma'ana wannan sahabi hadisin nan bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 3435 kamar da malai ishara a ƙasa ku duba muslim ya rawaito shi mai lamba ta 27 to yadda muka saba waye ubadatu bin thamit ubadatu bin samit al-khazraji al-ansari wannan sahabi yana da take ana kiransa ubadatu bin samit al-khazraji al-ansari muna da ausu muna da khazraj shi a wani bangare ya fito sahabbai muna da ansar muna da muhajiruna a ina za mu sa shi a cikin ansar muna da ausu muna da khazraj a cikin yana za mu sa shi a cikin khazraj to da aka khabba khazraje ne kuma al ansari da yace hubbul ansar min al iman bughdul ansar min al nifaq sannan sahabi ne ma'ana ya cika sharadin mallakiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata ala al islam sannan qari'ul qur'an yana cikin mutum biyar daga cikin mutanen madina waɗanda suke da hadda gangariyar hadda ubadatu bin abin yana cikin su ubadatu bin samit sannan qari sannan muhaddis ne malamin hadisi ne zamu je yawan hadisan da ya rawaito sannan qadi ne an taba nada shi je alƙalanci a wata ƙasa sannan kuma wali ne ya taba yin gwamna a lokacin sayyidina usman sannan kuma al-ansari ne sannan ya halarci bai'atul aqaba kun san yakubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akwai wasu mawaqif kowanne in ka je darajarsa daban Daka wanda ya je bai'atul aqaba al'ula da wanda ya je bai'atul aqaba athaniya darajarsa daban ma'ana su ne karan farko da suka fara karɓar musulunci a cikin mutanen Madina to yana ciki. Ya je bai'atul ula a nan ne aka yi saɓani sun sa shi ba, amma bai'atul thaniya an tabbatar da shi aka yi al-bai'atul thaniya ta aqaba. Sannan an haife shi a Madina shekara ta talatin da takwas kafin hijira ya rasu shekara ta talatin da hudu bayan hijira shekara sa nawa kenan saba'in da biyu shekara saba'in da biyu a duniya ya rasu a falastin a ramla haikabarinsa haizu yana nan a yankin ana masa alkunya da abul walid sannan kuma mahaifinsa sunansa samitu bin qais bin haram bin fihir mahaifiyarsa sunanta qurratul aini sunan mahaifiyarsa bintu ubada bini sa'alaba ko al-khazrajiya nabla bin al-khazrajiya yana da mata guda biyu akwai ummu haram bintu malhan wannan sahabiyar da annabi yake kai mata ziyara akwai kuma jamila bintu abi sa'ata sune matansa guda biyu sannan yana da ɗanwa da ake kinsa aus bin samit ‘ya'yansa guda hudu ne akwai abdullahi bin ubadatu bin samit akwai kuma walid bin abdullahi bin samit akwai muhammad bin abdullahi ubadatu bin samit akwai kuma wato dawud bin ubadatu bin samit ‘ya'yansa hudu sannan kuma ya yi shekaru 72 a duniya in an tashi siffanta shi a cikin littattafan tarihi ana cewa kana rajulan dawilan jasiman jamilan sai mu ce mai kina hausa mutum ne dogo mai jiki kyakkyawa sai mu ce gaggausa kenan ko kyakkyawa kuma sannan yawan hadisansa 181 guda shida muttafaqun alaihi guda biyu rawahu bukhari guda biyu rawahu muslim wannan a takaice shine tarihin Ubadatu bin Sami wanda ya kawo mana hadisi na biyu wanda shine hujjarsa walahuma min hadisi itban fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah hujjata uku ta malan akan wato kasancewar wannan sahabi ko kuma falalar tauhidi da abin da yake kankara na zunubi shine hadisin itiban bin malik waye itiban bin malik itiban bin malik al-ansari al-khazraji as-sahabi as-sulami shi itiban bi kasrin ain it it kaka ce ot kaka ce at itiban itiban bin malik sunan mahaifinsa maliku bin amru bin ijlan kuma an haife shi a madina ya je badar ya je uhud ya je khandak manyan yaƙuƙuwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abota tsakaninsa da Umar bin Khattab shine wanda ya makance da ya makance limamin garin su ne sai ya makance mun karanta hadisin sa sati da ya wuce a muwadda sai aika annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo ya bude masa wajen sallah a cikin gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ziyara ya bude masa wajen yin sallah a cikin masallacinsa to shi ne ake kiransa da wannan suna ya rasu a lokacin khilafa ta ma'awiya shi itiban bin malik radiyallahu anhu to a ruwaya sai ke cewa fa inna Allah harrama 'ala an-nar man min man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah Allah ya haramta shiga wuta ga wanda yace la ilaha illa Allah amma yabtagi bi zalika wajha Allah ya faɗi la ilaha illallah yana nufin fuskar Allah da ita yayi don Allah yuriduna wajha ma'ana akwai ikhlasi dama cikin sharadin la ilaha akwai ikhlas daga wannan hadisin aka ciro shi al ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadari ma aqulu was sidq wal ikhlas wal mahabba to yabtagi bi zalika wajhillah wajhallah kai faɗi la ilaha illallah don Allah ba dan riya ba ba dan a ce maka zakiru ba don Allah kake faɗa kuma don Allah kake aikata wannan hadisi bukhari ya roto shi mai lamba ta 425 muslim mai lamba ta 33 hujja ta nawa kenan hujja ta uku ne wa ana bi sa'idin al-khudri sa'idu ni sa'idin al-khudri ba sa'idin al-khudri ba sa'idin al-khudri ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala qala musa ya rabbi allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bi annabi Musa sun gana da Allah sai ce Allah ina neman wata alfarma ka koya min wani abin da zan dinga kiranka da shi kuma ina roƙonka da shi wani keɓantaccen zikiri nawa qal qul ya Musa la ilaha illallah yace Musa ka je ka ta cewa la ilaha illallah qala ya rabbi yace Allah kullu ibadika yaquluna hadha me ka kara mun to da ba kowa ma la ilaha illallah yake cewa qala musa sai musa ya ce law sai qala ya musa sai Allah ya ce ya kai musa law anna samawati sab'a da za a ce sama daya biyu uku hudu biyar shida har bakwai wa amirahunna da mai raya su gairi bandani don Allah yana sama wal aradina sab'a da kuma kasan bakwai kasa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai fike fatin a ɗauke su gaba ɗaya a sa sikeli a zuba saman bakwai da ƙasan bakwai a sikeli ɗaya wala ilaha illallah fi kifatin a ɗauki la ilaha illallah a ɗora ta anan Dab. la ilaha illallah sammai bakwai ƙasa bakwai ita kaɗai ta fi ƙarfinsu malat bihinna la ilaha illallah la ilaha illallah za ta rinjaye su gaba ɗaya nauyin la ilaha illallah da aka faɗe ta dan Allah ta fi ƙarfin sammai da ƙasa ita la ilaha illallah ba kalma wasa ba ce karamu kalma afdalu zikiri la ilaha illallah isa kullum maladare suke maimaita mana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyar a ikama sau shida a kiran sallah kullum ana kiran sallah sau shida ana ta da ikama sau biyar saboda asuba tana da kiran sallah guda guda biyu ma'anar bihin la ilaha illallah rawahu ibn hibbana wal hakim wa sahahahu to wannan hadisi iya gurin malar bihin na la'ilaha illallah ɗin ya inganta amma ragowar hadisin a nan in kuka duba ƙasa ya ce a harjahul hakim a juzi'i na ɗaya shafi na ɗari bakwai da goma wadda afahul albani fi da ifin targib ya ce amma shek albani ya ce wannan hadisi da ifi ne mai lamba ta ɗari tara da ishirin da uku amma ma'anarsa ta cewa la'ilaha illallah za ta rinjaye sammai da ƙasa ma'anar ta inganta amma lafazin ne bai inganta ba saboda hadisin sijillat ɗin nan ai kun ga la ilaha illallah za a sa anan a dora ayyukan takaddun ayyukan mutum guda 99 kuma maddil basar ya inda idan ka yake gani karshe cike yake da aiki amma an dora la ilaha illallah anan sai ta rinjaye su kaga wannan yana da shahid hujja ta biyar wal tirmizi wa hasanahu an anas سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يا قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يتي يا كيد أن آدم جاء الله تعالى حديث قدسي da za ka zo min bi ƙurabil ardi da ciki ƙurab yana nufin mil'u shi yasa ake kiransa ƙirab ko ƙurab za ka iya cewa ƙirab ko ka ce ƙurab ciki kenan mil'u kamar a ciko ƙwarya ko a ciko akushi ko a ciko daro ko a ciko botiki cikakken abu shi ake kira mil'u shine ma'anan ƙurab za ka iya karanta shi da kasa ka ce ƙirab lau a taita inda za ka zo min bi ƙurabil ardi da cikon duniya hataya duk laifinka ne cika duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau na hadisi da falalaki a ce duk duniyar nan laifinka ce duk tudun da aka duba laifinka ne duk kwarin da aka duba laifinka ne duk wani suto da aka duba duk wani duk wani kango cike yake da laifinka duk wani tirela dauke take da laifinka duk ka cika duniyar nan kaf gida da daji da ruwa da tudu da sama da ƙasa duk laifinka ne tun malakita ne la tushriku bi shay'a sannan ka zo min baka shirka shi yasa wani malami yake cewa lalataccen ahlus sunna yafi gyararren dan bid'a mana ahlus sunnan da ya sha giya amma yana kan tauhidi yana son Allah yana son manzon Allah yafi dan bid'an da baya bin sunna kuma yana kwana sallah yana wuni azumi kai kaji wata murdaddiyar magana saboda me wancan ma'asiya yake wannan bid'a yake yi to wace shedan yafi so البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها mai bid'a kullun kare ta yake amma mai laifi da ka masa wazi kai ka daina shan giya ce wallahi mal ci gaba da bara do Allah ya shirye mu ba zai ce maka ai shan giyan nan ma yana da falala ko yana da lada ba in ka ga mutum yana zina kace ka ji tsoron Allah bawon Allah ka daina zai ce to malai mana addu'a insha Allah za mu daina amma kasa kace mai bid'a daina sai wace a daina an ki a daina din muna da hujja muna da dalili ta yin bid'an nan kai ma ba ka sa gilas ba bid'a bane to kaga bambanci tsakanin mai laifi zunzurutu da kuma wanda ya mayar da laifin addini ita bid'a daukan take addini amma babu mai shan giya musulmi da mayar da shan giya addini ko yana zina mai da zina ya san laifi yake da ka masa wa'azi zaka ji ya ce wallahi mala a ci gaba da mana addu'a abin ta yi jaraba ce ce to ba komai Allah ya shirye ku ko ba za ka ga ana fitowa ana gogayya da shi a waje yana kara abin ba a ce ga dandaza masu shan giya sun fito za su yi lacca a kan giya ko ga dandazan babu ka gani amma sai masu bida su fito su kare ta saboda ita bida ihdasun ne fiddini kirkirar wani abu a cikin addini wanda yayi kama da addini amma baya ciki shi sa yake da wahalar yaki yayi kama da addini amma baya ciki shi sa yake da wahala saboda da ka taba sai ce akwai aya amma ai akwai aya da tace uzkurullah dhikran kasira yake ce eh akwai amma waye sayyidu zakirin Allah kasira wa zakir waye shugaban masu zikirin duniya gaba daya sai ce manzo Allah sai kace to yayi aiwatar da aya shi yayi nasa zikir haka yayi yadda kai to shi aka ce abi in dai zikiri ba irin na annabi bane mai amfanin sa shi ne kaje mutai ya shura ce to shikenan dai mu dai a mu akan namu to to yikenan ku ci gaba Allah ya tsare ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة da zan zo maka da cikinta na gafara shi yasa hadisin Abu Zar yace wanda ya gamu da ni baya shirka zan sa shi aljanna sai ce wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in qala Allah ragama an fi Abi Zar kai ko baka so sai ya shiga shi yana ga abin da nauyi zina laifi ne Allah zai maka hukunci a kansa shan giya laifi ne Allah zai maka hukunci a kansa in ya ga dama iyafe ma kai tsaye in ya ga dama ya maka azaba gwargwadon yawan giyar da ka sha da kuma zinar da kai in ya ga dama kuma sai ce ya yafe maka saboda tauhidin ka sai ka wuce aljanna shi ko tauhidi in babu shi ba shiga aljanna har abada kuma an shiga wuta an shiga kenan har abada ba shiga aljanna har abada kuma za a shiga wuta har abada shine illar shirka ba shiga aljanna har abada kuma an shiga wuta har abada shi kuma tauhidi za ka shiga aljanna ko a farkon kari ko ka shiga aljanna a ƙarshen kari da haka game da aljanna tauhidi zai maka gata biyu ko ya shigar da kai a farko ko ya shigar da kai a ƙarshe game da wuta tauhidi zai maka gata biyu ko ya hana ka shiga dindindin ko kuma ka shiga ya hana ka dawama a ciki ya hana ka dawama dindindin to su ne mutum zai riƙe to mala ya zama kawo dalilansa shi ma wannan hadisi Sheikh Albani wannan ya inganta shi a kharijahu Tirmidhi mai lamba ta 3540 wa sahahu Albani fi sahih al-Jami mai lamba ta 4338 da haka mun gama karanta dalilan malam guda nawa guda biyar amma akwai Abu Sa'id al-Khudri da mu dan taba wani ba kansa ba shi Anas dan Malik sai can gaba eh Abu Sa'id al-Khudri ana kiransa Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji al-Ansari faƙihi muhaddis mujahid yana cikin malaman fiƙihu yana cikin malaman hadisi yana da hadisi 1170 yana cikin mutum bakwai da suka rawaito hadisi sama da dubu daga manzan Allah Abu Sa'id al-Khudri yana cikin su ya rayu shekara 80 a duniya ya rasu a shekara ta 74 bayan hijira kuma haife shi kafin hijira da shekara goma a hadisansa 1470 Bukhari da Muslim sun haɗu akan 43 Muslim shi kaɗai ya rawaito 52 Bukhari shi kaɗai ya rawaito 16 ya je yakin Khandar lokacin da aka zo Badar yana karami lokacin da aka zo Uhud ma yana karami da aka sai aka mai da su gida ce duk yara yara ne ko koma gida shekara 12 aka ce a koma gida kaka je wani ya bige ka da sauran kwarin ka tukuni an fi son ka kai naushi a san kanausa sai aka mai da su gida yana cikin sahabbai su Abdullahi bin Umar duk suna yara lokaci aka ce duk su koma gida aka ba da su aka yi badar ba da su aka yi ohud ba amma daga bai'atul khandaq da banin mustalik da ko bai'atul ridwan duk ya je da shi aka yi yana da yaya akwai abdurrahman shine babban ɗansa ya rasu a madina an binne shi a baqi'a kuma ya rayu doguwar rayuwa ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara goma sha ɗaya a madina ya rayu da sayyidina abubakar shekara biyu da rabi ya rayu da shekara umar da umar shekara goma ya rayu da sayyidina usman shekara goma sha biyu ya rayu da sayyidina ali da hassan shekara shida da aka shekaru talatin ɗin nan na alkhulafa urrashidu da ke aka cancare su haka ya gogu sannan ya shiga daular umawiya lokacin ma'awiya ya rasu da wannan shine Abu Sa'id al-Khudri Anas shi kadai ne zamu tsallake shi a wannan tarjamar sai can gaba zamu bada tarjamar sa to sai kuma ma yustafadu ko kuma masail kamar yadda muka saba mala ya kawo matsaloli 20 karkashin waɗannan hujjoji nasa guda biyar kowace hujja za mu duba mu ga da mai malam ya dogara a fihi masail al'ula si'atu fadlillah yalwal falala Allah ina ma ya samu wannan yalwal falalal Allah a cikin waɗannan hujjoji guda biyar malam ya leko cewa falalar Allah tana da yalwa ina zaka gano gurin man qala la ilaha illa Allah tajib zalika wajh Allah dakhala janna da kuma hadisin law atani bi qurabil ardi khala la ataituhu bi qurabiha maghfiratan kaga wannan si'atu fadlillah sannan na biyu kasaratu sawabu tauhidi inda Allah yawan ladan da tauhidi yake da shi a wajen Allah ina za a ciro wannan shi ma da yabta gibi zalika waje Allah zai shiga sannan takfiruhu ma zalika lidhunub sannan tare da haka tauhidi yana kankare zunubi ina hujja an adkhalahu Allah harrama fa innahu fa inna Allah harrama 'ala an-nar harrama 'ala an-nar ko man qala la ilaha illa yabta gibi zalika waje Allah sannan na ra'ar rabi'a tafsirul ayatin lati fi suratul an'am shine allazina amanu wa lam yulbis imanuhum bi zulmin zulmin anan yana nufin shirka al-akbar sannan al-khamisa ta'ammulul khams allati allawati fi hadisi itibana al-hadisi ubadata ka lura da abu biyar din nan da yazo a cikin hadisin ubadata sune me man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق ومزاي مكان كي بيرنا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من العمل قليلا أو كثيرا أو صحيحا أو ضعيفا سنن السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث اتبان idan ka haɗa wannan hadisin me abubuwan nan biyar da kuma hadisin itibana fa inna Allah harama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah in ka haɗa su biyun wa ma ba'dahu da abin da ke baya na hujjoji guda uku tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illallah nan zaka gane ma'anan faɗan la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'al magarurina ta nan zaka gane kuskuren waɗanda suke sun yaudar kansu masu faɗan la ilaha illallah ba tare da la'akari da sharuɗanta ba domin likulli mifta sinan za a taita bi mifta laysa lahu sinan la yufta halaka yace la ilaha illallah tana da haƙora kamar yadda mukulli yake da haƙora in ka zo da mukullin da ba haƙori in ka zura za ka yi tawanawa ya ƙi buɗewa to me haƙoran la ilaha illallah shurutuha kamar yadda sallama laha shurut azumi lahu shurut zakka laha shurut hajji lahu shurut akwai abin da ke bata azumi akwai abin da ke gyara shi akwai abin da ke bata sallah akwai abin da ke gyara ta akwai abin da ke bata hajji akwai abin da ke gyara akwai abin da ke bata zakka to haka na akwai abin da yake bata tauhidi shine nawaqidul islam al-ashara wanda zamu bayanin sa a gaba التاسع السابعة تنبيه التنبيه للشرط الذي في حديث ابتبار kaga an sa sharadi ya mutagi bi zalika wajh Allah sai ka cika wannan sharadi sai kai don Allah ba don riya ko don neman suna ba athamina kaunul anbiya yahtajuna litabih ala fadl la ilaha illa Allah kasancewa annabawa tare da girman su su ma suna buƙatuwa a fadakar da su zuwa ga falalan la ilaha illa Allah ina ka samu hujja hadisin annabi Musa da yace Allah ga ya mun wata kalma da zan dinga ambatonka ina bauta maka da ita yace Musa ka ce la ilaha illallah yace ai duk bayan ka ce suke la ilaha illallah yace kaga la ilaha illallah da za a dauki samman bakwai da mai raya su ba ni ba da kasan bakwai a dora a sikeli guda a dauko la ilaha illallah a sa a sikeli guda la ilaha illallah za ta rinjaye su التاسعة تنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات fadakarwa bisa cewa la ilaha illallah an faɗe ta da ikhlasi za ta rinjaye dukkan halittu ma anna kasira mai man yaqulu ha yakhiffu mizanuhu tare da cewa akwai masu faɗanta ma kuma sikelin su ba zai nauyi ba saboda me ba su cika sharadin ba kamar kai sallah ne irji fa salli fa innaka lam tusalli za ce irji fa qul la ilaha illallah fa innaka lam taqul la ilaha illallah kama yan bagi ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba haka za ce ko ma ka gyaro fadar la ilaha illallah ka saboda ba kai aiki da ita ba innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallahu yastakbiru an ce musu ya sai su girman kai to ashe akwai wanda yake wa la ilaha illallahu girman kai baya ganin ya kamata kaɗai ta Allah sai an shigo da wani al'ashiratu annasu ala anna al-ardina sab'un kasamawati nas ya zo cewa ita ma ƙasa bakwai ce kamar yadda sama take bakwai ana nufin tafiya sama bakwai dawowa kuma bakwai ko kuma a cikin wannan ƙasa ce ta kasu bakwai alhadiyata ashara anna lahunna ummaran akwai masu raya su da bauta annabi alaihi salatu ce sama tana ruƙuƙi ka san ruƙuƙi ne ruƙuƙi ko gurnani da san ruƙuƙi ba kara makala ruƙuƙi ruƙuƙi ruƙuƙi idan ka ɗora wa abu mai nauyi yana ƙaƙaƙaƙaƙaƙaƙin na abu ya yi nauyi ya masa nauyi to wannan ƙaran nauyin ya ji nauyi shi ake kira rukuki kara makalla ya ce a ɗaci sama hukala an ta idda sama tana rukuki nauyin ya yi wa sama yawa kuma ya kamata ta yi haka babu inda za ka sa waɗannan in yatsun naka guda biyu face akwai mala'ika a gurin ko ya yi sujjada ko yana tsaye wannan fa 'yan yatsun ka duba abu iya gurin ka ma sa biro ka kewaye gurin ka gani iya inda 'yan yatsun ka suka taba amma nan sai yake cewa ba za ka samu kamar wannan gurin ba a sama face mala'ika yana gurin to mu din ne banda Allah yana jin tausayin mu mala'ika ɗaya ya zo diya haɗiye mu gaba ɗaya loma da mu duk gaba ɗaya kuma ko cikin hanjinsa ba mu kai ba duk duniyar to mutum ne a duniyar biliyan takwas ne haka wasu ɗauki duniya ta ce to biliyan takwas in an matse an matse an dunkule ko ƙarago ba kai Allah Allah ne inda za ka gane mutum ba kowa ba ne ka hau jirgi kai sama da ka fara sama sai ga ya dawo kiyashi da ka kai mita dubu biyar ka daina ganinsa ka daina ganin gidansa ka daina ganin komai saboda ya yi mitsitsi da yawa ko daga nesa ka ga ɗan mitsitsi nesa kawai to balle in daga sama ake hango shi hau jirgi dai kai sama kana ganin gari gari gari gari sai ga an wuce sai ka ga mota in mutsi mutsi mutsi mutsi mutsi mutsi to ina mutumin ciki yayi kankantar da ba za kai kanka ka ganshi ba amma yana wani fankama tun da an yi sama ba a ganin sa amma wani ji yake ya isa kai na da akwai barazana الثانية عشرة عشرة isbatu sifati khilafan lil ash'ariyya an tabbatarwa da Allah siffofi sabanin ash'ariyya masu kore siffofi sai kwaya 20 kawai suke tabbatarwa 20 sifatan wajibatan lillahi ta'ala haka muka yi a qawaidi da hayatul islam siffa 20 tare da siffa Allah ba wanda ya san iyakanta amma sun dau 20 kawai to mallai yace to siffofin Allah ko ba sun fi 20 to shine الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس idan ka gane hadisin Anas ina hadisin Anas yake yabna adama law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan don ka gane hadisin Anas wa anna qawlu fi hadisi itban sannan ka jawo hadisin itbana mala yana so ka dinga amfani da kokolwarka to ina hadisin itbana fa inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illa Allah nan kuma gashi an ce man qala la ilaha illa laƙitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfirata malai ce ka hada wannan da wannan hadisin zaka ga wata fa'ida annahu tarku shirki ka daina shirka ne kawai laysa qawluha bil lisan ba ka je kai ta shirka ka kuma kana la ilaha illa allah kuma kana shirka wannan izgili kake ka daina shirka shine fadar in ka fada baka daina shirka ba ba za ta maka amfani ba shine law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfirata kaga she gudun shirka ne yawa sannan arabi'ata asharata ta'ammulul jam'i ka lura da hadawa da akai baina kauni isa wa muhammadin abdillahi wa rasulaihi cewa an haɗa cewa annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayin allah ne manzannin allah ne saboda a toshe ƙofa kada mu faɗa tarkon da nasara suka faɗa ko mu faɗa tarkon da yahudu suka faɗa su yahudu ƙiyayya ce ta sa suka ce masa ɗan zina su kuma nasara soyayya ce suka ce masa ɗan allah to kada wani ya ɓata annabi don yana ƙinsa kada wani wa annabi guluwi don yana sansa ka toshe ƙofar guluwi ka toshe ƙofar jafa'i duka biyun hatsari ne duka biyun hatsari ne soyayya ta kai ka kace ai shine ma Allah ko shi da Allah ɗaya ne ko Allah ya saka masa komai shi yake komai kashewa da rayawa da bayawa da hanawa da ɗaukakawa da ƙasƙantawa suna hannunsa kaga wannan me guluwi la tagalu fi dinikum ka ku wuce gona da iri iyakum wal guluwa to ba a son guluwi sannan ba a son jafa'i wanda yawa annabi jafa'i sai Allah ya kaskanta shi kamar wanda ya guluwi sai Allah ya kaskanta shi ba inda zaka sai Allah ya kaskanta ka annabi ba wasa bane sallallahu alaihi wasallam sahabi yace ina jin tsoron a ce annabi yana cin abinci kaza ni kuma in ji bana son sa sai ga kamar ina da wani siffa ta munafinci an ce annabi yana son gurji wani sahabi yace sai da na tilasta wa kaina na dinga ci har sai da na saba da jinsa kulubutu ce zai ta ci nai ta ci har sai da jikina saba da shi don kada annabi yana son wani abu ni kuma bana so wannan ya zame mu matsala kaje da suke sa annabi abinci ma ba sa wasa da shi wannan shine to da haka kenan ma'arifatu ikhtisasi Isa bi kaunihi kalimatullah sanin keɓantuwar Isa da cewa an halicce shi ne da kalmar Allah ta kun fa ya kun ba wai shi ne kalmar Allah an halicce shi ne da kalmar Allah don kalmar Allah ai ba halitta ba ce Isa muke ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa kenan da kalmar Allah halitta ce da ba za a nemi tsari da ita wajen halitta ba kun gane a'udhu bi kalimatin lahi tammati zaka ce me min sharri ma khalaqa ashe kalimatullahi ba ta cikin makhluqat shi sa aka nemi tsarin Allah da kalmominsa daga sharrin abin da ya halitta wanda kalma Allah kenan ya zama ba halitta bace shi sa kun fai kun sifa ce ta Allah sai ce wa kallama Allah Musa ta kalima Qur'an wal annal Qur'ana kalamullah السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه mun yi bayanin ma'anar ruhon minhu idafa ta mallaka da halitta ba halatta ba mallaka ta jingine cewa juzi'i ne ko bangare ne ko shashi ne na Allah ba asabi'ata ashrata ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar falalakai imani da akwai aljanna kuma aga tasirin haka a aikinka falalakai imani akwai wuta kuma aga kana gudunta الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل bisa abinda mutum ya kasance na aiki shi aiki shi yake biyo bayan tauhidi amma kai ta aiki ba tauhidi kayi asara amma da za ka yi tauhidi kuma ka yi aiki mai yawa mai kyau to ka tsira ka zama ka yi tauhidi a amanu wa aminu salihat amma sai ya zama kana da tauhidi amma kana da sabo da yawa amma saban da bai rushe tauhidin ba za mu zo kan nawaqidul islam al-ashara mala zai gaya mana su abubuwa guda goma kowanne ɗaya ya kamata ka san shi kai hadda ka rubuta shi a jikin garu kusa da gadon ka dinka tashi da farko ka fara karanta su kafin ka fita kasuwa idan ce maka abin da zai sa ka fita musulunci ako ba za ka wasa da shi ka haddace shi da kyau kuma ka rubuta shi a gindin garanka da ka farka sai ka fara karanta yawwa wannan dai ka alhamdulillah wannan ma alhamdulillah wannan alhamdulillah dan ce maka abin da zai saka fita musulunci kai wasa da shi musulunci nan mai tsada annabi yusuf yana cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wala tamutunna illa wa antum muslimun فلا تموتن الا وصيه النبي ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني inna Allah hastafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun kakku mutu sai kuna musulmi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin idan ka kaga ashe nawaqidul islam in an zo ka kwafe ta ka rubuta da Hausa ko da Larabci ko da Turanci ka sa gindin gadanka haka haddace su kana yi kana auna rayuwarka da su kada kana nan kana ta aiki kuma can kai wani abin da ke warware shi amma yakfur bil imani faqadaha habita amalu huwa fil akhirati min al khasirin man yartajin minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir wa ulaka habitat a'maluhum dunya wal akhirah ulaka ashabun nar hum fiha khalidun at-tasi'ata 'ashrata ma'rifatu anna al-mizan lahu kiffatani sanin cewa sikelin lahira yana da hannu biyu kamar yadda sikelin duniya ma muna ga yana da hannu biyu amma ya kallon na lahira yake sai an je kai dai kawai ba sikelin ne kai imani akwai sikelin amma abin da zai fi damun ka shine aiki dan mutane da za su kasu biyar a lahira wani aikinsa duk kyakkyawa ne wannan ba ma za a sa masa sikeli ba to da sikeli yana bukatan a dora wannan ana dora wannan ana to shi nasa duk mai kyau ne da aka fara mu kimu na mulki ya mutu wazuna ba shi da suke yi wani kuma aikin sa duk mummuna ne kaga wannan shi ma ba bukatar suke yi kawai sai dai ya wuce wuta wannan ya wuce aljanna to sai na uku shine wanda yana da mummuna yana da kyakkyawa shi yake bukatar sikeli da aka auna sai aka ga mummunar tafi yawa wannan kuma yana da mummuna yana da kyakkyawa da aka auna sai aka ga kyakkyawar tafi yawa wannan yana da mummuna yana da kyakkyawa da aka auna sai aka kansu daya su ake kira ashabul a'raf ka zo da sabo sai da aka gama lissafi kaf aka gama lissafin ladan ka kaf sai aka kansu daya kowanne 50-50 ko 100-100 kunnan doki to ya za yi kaga an ce ka tafi aljanna ba rinjaye an ce ka tafi wuta ba rinjaye to sai a yi katanga tsakanin mutanen ce haukai ka zauna da ka ga hakikanin yan kan katanga subhanallahi in kai haka ka hango yan aljanna ana tawa daka in kai haka ga yan wuta ana tana nasu da karanta suratul araf Allah ya bada kissar in sun kalli nan su ce Allah ka sa mu nan in sun kalli nan su ce rasrifa anna Allah ka nisanta mu daga nan to a ƙarshe an ce to ya za a yi musu nan za a bar su aka ce a ai Allah ya ce fa inna rahmati sabaqat ghadabi Allah ai mai rahama ne tunda zai fito daga nautama da ya sabo da ya shirka ba balle na doron la'arafi an san rahama za ta rinjaye ya ji yawun tsilanan kawai sai kawai ji fab a hannun hurul ini amana ai wa man zuhziha anin nar wa udkhila al janna faqad faz Allah ya ce idan aka nisanta ka daga wuta ka shiga aljanna ka gama rabauta Allah ya sa muna da rai al-ishrun ma'rifatu zikril wajh an faɗi cewa Allah yana da fuska kamar da Qur'ani ya kawo yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha yuriduna wajha yuriduna wajha daka wajhu wajhu ya tazo al-Qur'ani daka yana nufin wajhun taliqu billahi ta'ala yadda fuska Allah take dan an ce wajahu kadai yanzu an ce fuska me zai faɗo maka a rai ba a jingina ta ga kowa ba fuska ya za ka tace kawai ka iya suranta amma ba sufa fuska yawwa duk abu mai fuska zai iya shiga amma ko ba sufa amma ka ce fuskar mutum kaga ta zama keɓantacciya ga mutum fuskar zaki fuskar kura fuskar zakara fuskar maciji fuskar sauro sai ka jingina ta ga wani abu sannan za a gane amma ka ce fuska kaɗai to ba za a iya ganewa ba in ka ce fuskar Allah sai ka san Allah sannan za ka san sai ka taɓa ganin Allah sannan za ka san yadda to kamar yadda baka gai Allah ba haka ba za ka iya sanin yadda fuska Allah take ba shi ne kawai to da Allah yana da fuska amma ba wanda ya san yadda take sai shi da ya faɗa mana ko da mun sani da ya nuna mana da mun faɗa to bai nuna mana ba da haka lam nushahid ba mu gani ba ko wa lam nara mislahu ba mu ga irin sa ba wa lam yukhbirna ko bai ba mu labari ba dama fuskar da kake sanin abu a duniya kaf ko ka ganshi ko ka ga mai kama da shi ko ka samu labari ga yadda yake to ta wace hanya muka san Allah labari in ka karyata labarin to baka san Allah ba dan baka ganshi ba balle ka ce ga yadda yake duk abin da ka faɗa akan Allah tunda baka ganshi ba ƙarya kake yi in ka ce kallarsa kaza ƙarya kake tunda baka ganshi ba ko baka ga wani yayi kama da shi ka ce a'a ba shi na gani ba amma na ga wani yayi kama da shi zaka ne amfani da wannan wajen gane wance ya ce ƙarya kake laisa kamislihi shay da aka bai rage maka alkhabarus sadiqu anhu labarin gaskiya to a cikin labaran an faɗi fuska amma ba faɗi yadda fuska take da aka sai kai imani akwai fuska an tambaye ka yaya take ka ce ba faɗa mun ba an je gaya mun akwai fuska amma yaya take na yadda kamar yadda Allah bai kama da kowa a zati ba haka bai kama da kowa a sifa ba to kuma fuska sifa ce ta Allah to kaga ka tsiran kai haka to wannan sune hujjoji guda 20 ko masail 20 da malam ya istinbadi daga cikin wannan babi na fadlut tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub to Allah ya ba mu sa Allah ya ba mu dacewa